السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب فدية ما أصيب من الطير والوحش باب ديزون بيان فدية دمتن زي بيا زي باير إن يفروتي tsuntsaye ko tsuntsu cikin tsuntsaye ko kuwa dabbobi na daji to shine malam yace wa alam ka sani annahu la ta'sira lil ihrami wala al haram fi qatl shay'in min al haywan al ahli wai babu laifi don kai ihrami ka dawo harman haji ko umra ko ko a'a kaga kayan kayan ka dabba rago ko sa ko akuya ko mene a cikin makka yace ba shi da alaka da ihraminka abinda aka hana shine farauta farauta ko ba ta cikin ba ta cikin ruwa ba fa farauta ta sarari sa'annan kuma dabbobin da suke mafarauta su ma suna farautar mutane li'annahu laysa bisaidin wa huwa al-ijma'u dan ka dau harama labbaik allahumma bil labbaik bil hajj ka yanka ragonka ko ka yanka kaza ko za a ci sai a ce sai ka biya fidiya a babu fidiya a cikin wannan wa ajma'u aidan ala jawazi sayd al-bahri kuma malamai sun yi ijma'i cewa ya halatta kai farautar dabban cikin ruwa wa hurmatu sayd al-barri abinda aka haramta shine farautar dabbar da take ta sarari واختلفوا فيما بينهم فيما يجب على من مريت كما سيد البري to sai suka ce dabbar da take cikin ruwa ta kasu kashi biyu akwai dabbar da take cikin ruwa take rayuwa dabbar da cikin ruwa take mutuwa akwai dabbar da tana cikin tana rayuwa cikin ruwa kuma tana rayuwa wace to meye hukuncin ta to sai malamai suka tattauna kamar zamu zamu ji a hankali insha Allah ala haddathani yahya an malikin عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش الضبع سكتي حيوان مفترس كركيتي كنوكو me bambanci tsakanin kura da kirkeci azzi'ib kura addabu kuma me kirkeci me bambanci tsakanin su eh shi ma nau'i ne nau'i ne na kura kura kashi nawa ce wafil ghazali a cikin barewa kuma bi anzin a yanka akuya wafil arnabi bi anaq zomo kuma sai a yanka al'anaq dan akuya karama yar akuya karama ba cikin aikin hajji lai yace inna li anaqan ba haka ya faɗa ba zai zai wadatar sai manzo Allah ce mai eh eh ya kai ya an ai masu sauci amma ban da kai duk wanda ya da wannan bai ba wafil yarbu yarbu kuma cikin kurege kenan ko bi jafratin da akuya karama aljafratu min auladil ma'izi ma balaga arba'ata ashhurin abinda aka yi hukunci kenan in mutu ya farauci wa'annan ga abinda zai biya qala wa haddathani an malikin an abdul malik ibn qurair an muhammad ibn sirin anna rajulan jaa ila umar ibn al-khattab fa qala wani mutum ya zo wajen sayyidina umar sai ya ce inni ajraitu ana wa sahibu li farasaini ya ce ni da wani abokina mun hau dauki guda biyu mun sheka da gudu za mu je na stabiku muna tsere ila tsugurati saniyyati muna tsere a cikin rami kafofi na saniya hanya ce a kan dutse a tsakanin dutsuna muna tsallakewa muna tsere fa'asabna zabiyan nahanu muhrimani sai muka farauci barewa alhalin kasancewa mu kuma muku mun dauko harami mun dauko harama fama za tara to me kake gani ya khalifa ya sayyidina umar muna so kai muna hukunci to za mu ga abin da ya faru su gani sayyidina umar da wannan bawan Allah fa qala umar li rajulin ila janbihi sai sayyidina umar ya ce ma wani mutum da ke kusa da shi kai ka zo mu yi yanki shi mu yi haɗin gwiwa mu yi mishi hukunci mu bayyana masa hukuncin da ke kan shi ta'ala hatta a hakuma ana wa anta kala fa haka ma alaihi bi anzi sai suka haɗu da cewa zai yanka kuya fa wallan rajulu wa huwa ya kulu sai mutum ya raina da abin sai yana ganin khalifa ya kasa yin hukunci sai ya nemi taimakon wani haɗin gwiwan wani a nashi tunanin shi daidai da ko kuskure ne a shi nasa tunanin eh a nasa tunanin yana ganin wannan hukuncin halifa ba zai iya yi ba sai ya nemi taimakon wani tunaninsa ai ya masa daidai shi ba a gwajensa tunaninsa ya masa daidai halifa ya kasa yin hukunci wannan abu ba wani abu mai wahala ba halifa ba zai iya hukunci ba sai ya kira wani sun yi tare saboda bai san sirrin da ya sa aka kira wani ba ƙala haza amirul mu'minina la yastati'u an yi hakuma fi zabiyin ai an ji lafazin da ya faɗa ko hatta da rajulan ya hakuma ma'ahu ya ce wannan halifa kenan gashi amirul mu'minina kenan ba ya ya kasa yayi hukunci a cikin barewa me yi zan yanka na kashe na farauci barewa sai da ya kira wani mutum dan bai san wa aka kira din ba yazo suka yi haɗin gwiwa tuku suka fitar da hukunci fasami'a umara umaru qaular rajuli shi sayyidina umar ya ji abinda wannan mutumin ya faɗa li rajulin alaysa kadhalik anna rajulan ke yace ko anna rajulan sai ce fasamiya umaru qaular rajuli na kira u'idat ma'arifa fatarju ila maza fatakunu ainal ula fasamiya umaru qaular rajuli fada'ahu fasa'alahu sai ce kai ta nan sai kira shi sai ya zo sai na umar ba bai zafi ba sai ya tambaye shi فقال هل تقرأ سورة سورة المائدة كان قرأت سورة المائدة كوا قال لا يتي آآ وزرين شكينا قال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي wannan mutumin da ya zo ya muka yi hukunci ka san shi kuwa faƙala la ya ce shi ma ban san shi ba ban san wannan mutumin ba balle in san darajar shi ba na karanta suratul ma'ida to yaya za ka yi da ni فقال شيء سيدنا عمر يقول لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا أي دا كاتي من كحدة سورة المائدة كوكاسة سورة المائدة دانا زانك ثم قال سألنا سيتي إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ماذا يقول؟ يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى مثنى عدل منكم متاني بيو أفهمت هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف wannan kuma da na kira ya taya ni muka yi hukunci shine abdurrahman ibn auf az-zuhri kowa ya san abdurrahman ibn hafiz zuhuri ko abdurrahman an san shi ko yana cikin miliyoniyoyin sahabbai ko da aka yi yan uwantaka aka kulla yan uwantaka tsakanin shi da wani dan uwan shi yace zan baka rabin dukiya ta yace Allah ya sa ma albarka ka kalli mata ta guda biyu ko na wacce ce kake so na sake ta in ta gama idda ka aure ta yace duk Allah ya sa maka albarka ni na kore da kasuwanci ka nuna min ina kasuwa take nuna min kasuwar kurbi ko kwanan singa ko kwari ka nuna mai ina kasuwa take sai nuna mishi kasuwa shi kenan sai je ba ruwan shi da ya karbi abin wani ya je yana kasuwanci ya saya ya saya ya sayar ya auna ya auna ya ci riba har ya zo ya samu kudi sai ya je ya aure ba haka bane ba ya zo yana murmushi yana da manzo Allah ce me ya faru ne hala ya ce eh kaza kaza kaza nawa ka ba ta ce kaza kaza kaza to Abdurrahman ibn Auf din da aka bashi dukiya ya kiya ya ce a'a da ya rasu matarsa ɗaya da aka yi sulhu da ita a kan tumuni matarsa ɗaya ba duka ba fatarsa kamar hudu ne lokaci da aka yi sulhu da ita a kan tumuni dinari nawa aka ba ta dubu tamanin dinari dirhami ne ko dinari dubu tamanin ka buga so hudu ka buga so kaza to abdurrahman bin auka shi ne tumuni kenan ɗaya bisa takwas kenan to dukiyar nawa kenan miliyoyi ya mutu ya bayar an fahimta yasa kama kanka kiyaye mutuncinka baya hana ka samu arziki zubar da mutuncinka da timasancinka ba zai sa ka samu arziki an fahimta sai yasa ana kare mutunci eh kuma gashi sa'adun sa'id ibn auf talhatu wa abu ubaidatu wa zubair sadatul ghurar yana cikin me al-mubashirin bil bil janna babban maloniya ne sahabi ne kuma dan aljanna ne to me zaka ce mishi eh za ka ce dukiyar kasar ku ya sato ya kwashe? ala wa haddasa ni an malikin an hisham bin urwa anna abahu kana ya kulu fil bakarati min alwashi bakara wai dabba da ta girman sa in aka mai harma ya farauce ta zai ba da sa wafi shati min ziba'i shatun a cikin bareyi kuma in ka farauci barewa sai ka ba da akuya قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في همام مكة إذا قتل شاة سعيد بن المسيب يتي تنتبر مكة كوكورتيا تنتبر مكة إن أكتش تنتبر لا زابا دا أكويا سكتي تنتبر مكة إتكي لو أنه خصوصية أما إن بهاك بيند سكتي سكتي أكوي من يندبوبي akwai kanana akwai tsuntsaye tsuntsaye ma akwai manya-manya akwai masakaita akwai kanana duk abin da aka kashe sai a kiyasta wannan zai yi na zai kai daidan mai cikin dabbobi sai a ce sai ka fitar da sai ka bada wannan to amma tantabaran maka aka ce sai ka bada akuya tantabara ta kai akuya ta kai a bada akuya amma haka suka fada za a ga imam malik wani lokaci yana ya yi tsanani a cikin wannan matsalolin don ya kawo matsala mai wahala ce da mutumin makka za shi aikin hajji yana da tantabari a cikin gidansa tantabaru masu yawa ko tantabara tantabara guda nawa da yawa a tantabari tantabaru duk ana fada sai kulle su ya tafi aikin hajji kafin ya dawo sun mutu duka ya ce a kan kowace tantabara ɗaya zai ba da akuya to kadara sun kai ɗari ta gani وقال مالك في الرجل من أهل مكة إمام مالك يتي متم مكة يحرم بالحج أو العمرة يدو حرما حج كو عمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة أجل شكما ينا كيون أكوي دبو بي أكوي تنتبر مكة فيغلق أو فيغلق عليه عليها فتموت سيكل كوفر يبدأ أتكي سيتموت لنيوه فقال سيتي أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشات يا إن سوي دبو شيء أكو أنا وكينا إن سوي تري غدا تري كينا to wannan hukuncin an tsananta ko kuwa ya daidai akwai tsanantawa an tsananta da yawa to me yasa kai ka faɗi maganan kare babu tunani shi kuma imamu malik da ya fada sai da ya mai sai da ya tunani eh sai da bin musabi ya ce tantabar makan an kashe ta za a ba da akuya ba haka ya fada ba to imamu malik inda aka ga tsananin duk yawansu kowace ɗaya za a ba da akuya to in kai za ka yi hukunci mai za ka ce sai a hada duka ba da akuya ɗaya eh to kaga kai baka da tunani baka da ijtihadi abinda yazo ma cikin kokolwarka sai ka fada an fahimta su kuwa koda ijtihadin da yayi ba daidai bane bai fada ba sai da ya tunani sai da ya kiyasta annusu saboda annusu su shari'a ta kasimu ila kismain nassun amun wa nassun khasun an fahimta in aka bincika cikin nususul khasa ba samu ba sai a binciko annususul amma duk inda ka samu ka dangana kan aka kafa hujja kayi daidai amma kai tunane za ka yi to in tantabarin sun yi dubu fa yaya zai yi kenan sai yanka akuya dubu wa zai yanka akuya dubu abinda tunaninka zai baka kenan an fahimta qala maliku mai Allah ya ce eh to misliya ma mana mislu ma ka talamin Allah sai suka ce tattabar maka tana da hususiya ba a fada ba jima? an fada ko ba a fada ba ne? ka gani ko? kawala malikun lam azal asma'u anna fil na'amati ya ce imam malik ya ce ban gushe ba ina ji wajen manyan malamai mu cewa mutu ya farauci an na'ama abin da ke jimina idza qatala hal muhrimu badanatan zai bada babban rakumi daidai suke eh duk girman jimina zai kai rakumi da wahala amma aka cin ya kashe zai ba da rakumi kala malikun a rafi bai zatin na'amati ushura samani albadana imam malik ce ina ganin hukuncin da zai yi cikin ijtihadi shine kwan jimina sai a kiyasta jimina a jiminan nawa ne kudinta in ta naira dubu goma ne to kwanta za a ba da naira dubu ɗaya kenan ɗaya bisa goma abin nan ɗinta kudinta kama ya kunu fi janin hurra kaga in kai ka zo nan sai ka ce to ya imamu malik ya faɗi haka kwan jimina zai yi ɗaya bisa goma kudin jimina sai ce ai kama ya kunu fi janin hurra gurra wai ɗan tayin da ke cikin cikin ya mace aka kashe shi za a ba da mai gurra abdun au ama za ka biya baiwa ko bawa wuya yi ka yanta wa ƙimatul gurati hamsu na dinar kiman kuma kiyasin gurra shi ne dinari hamsin wa zalika ushuru diyati ummi ai shi ne ɗaya bisa goma diyar uwarsa kaga inda imam malik ya ɗauko ko yayi wancan zancen hukuncin ba abin da yake gabansu sai a kwana ana bincike don shari'ar Allah ta tafi daidai da karatun da za a yi ba zai kwana gari ya waye ba sai ya gama duk karatun tuka saboda gobe in yaje sabon karatu zai yi haka suka yi har suka tara ilimi shi yasa in suka zo suna magana kan ilimi gaban su kai sun san tsakanin su da Allah suke ba sa shige izajta hada mujtahidun fa asaba falahu ajrani وإذا أخطأ فله, فله أجر وخطأه مردود قال مالك وكل شيء من النسور duk abin da yake cikin tsuntsaye annusur mikiya annusur jam'u nasir nasir mikiya kenan ko awul iqbal iqbal sun su ne awul busaj ko kuwa albazzu shine mai shahu kenan aurin raham ko arraham sun sune amma karami ba shi da kwari fa innahu saidun yuwadda kama yuwadda saidu duk da karancin duk da cewa dan kankani ne za a biya yanda ake biyan duk abin da aka farauto idza qatalahu almuhrimu in mai harama ya kashe shi wa kullu shay'in fadiya duk abin da aka bada fidiya fa fi sigarihi mithlu ma yakunu fi kibarihi duk abin da aka ce ka ba da haɗaya da manya da ƙanana duk ɗaya ne hukuncinsu wa inna ma masalu zalika masalu diyatul hurri as-saghiri wal kabiri kaman diya ce ta da babba ko karami mana da babba in ka kashe shi ko in kai kaza zaka biya diya to karami in karamin yaro karami ne fa shi ma haka zaka biya rai ake magana akwai inda ake kallon hajim girman abu akwai inda ake kallon ma'ana ran ake kallo an fahimta fahuma bi manzilati wa bi manzilatin wahidatin sawa'un aka ce duk ɗaya ne an fahimta kai ne za ka yi kai ne za ka ga abu kaman hankalinka bai dace da shi ba tun na biyu ke muna ba da wannan misali mutum ne ya kashe tsohuwa 'yar shekara 90 da wanda ya kashe budurwa 'yar shekara 19 ko 21 duk hukuncinsu daya amma kai kana ganin kai ai wannan ta kusa kaiwa ita ma bai kashe ta ba sai kana ganin amma wanda ya kashe budurwar nan anya ai bai kyauta ba amma ran budurwa rai ran tsohuwa shekara ta tsaye rai ran saurayi dan shekara ashirin zai yi jihadi zai komai rai ne ran tsoho dan shekara ɗari duk abinda ake kallo nan shekaran ko ran ran ake kallo an fahimta amma aka bar kai za ka kai amma wanda ya kashe wannan yare ko wannan saurayi ai bai kyauta ba to wanda ya kashe tsohuwa ya kai kyauta ne shi ma bai kyauta ba shi yake da mai babu fidiyati man asaba shay'an min aljaradi wa huwa muhrim yace babin da ke bayanin fidiyan wanda ya farauci ko ya kashe fari alhalin kasancewa yana cikin ihrami fara jam'in su shine mai fari ko قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال وني زوج سيدنا عمر سيتي يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم يتي دبولا لا تناكشي فريد يوا فقال له عمر شي سيدنا عمر يتي مشي أطعم قبضة من طعامي ya ce ka je ka samu abinci cikin hannu ka bayar ya fi darajar fara guda ɗaya ko fari an fahimta kaga nan an auna kiman fara da darajar abinci tafin hannu guda ɗaya wanne ne ya fi daraja wanne ne ya fi daraja abinci shi ya fi daraja ala wa haddasa ni an malikin an yahya bin sa'idin أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو مهرم ونشما يزويتي يا كشفاري فقال عمر لكعب شي سيدنا عمر يفرع مكعب تعالى حتى نحكم كزو مينكي مسا حكمج ذوا عدل منكم أكتشكو فقال كعب درهم شي كعب يتي أي زي بعد درهمين فقال عمر لكعب shi umar ya fada ma ka'ab wanda ya kira shi zo ya taya shi ba da hukunci din sai ce innaka latajidu darahima latamratun khairun min jarada kai kana da kudi ne ai dabino ɗaya ya fi darajar fara guda ɗaya ko fari babu fidyati man halaka qabla an yanhara babin da ya zo na wanda ya zo ranar sallah ya je ya yi attahallul asgar kafin ya yi tawafin ifada sai ya je ya aske gashin shi kafin ya yayyanka ala haddasani ya haya an malikin an abdulkarim ibn malikin aljazari ana abdulrahman ibn abi laila an ka'ab ibn ujra annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhriman ka'ab dan ujra yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya dau harama fa'azahul kamlu fi ra'asi to yana da suma sai aka samu kurkwata da yawa a cikin suman suna cutar da shi fa'amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi halika ra'asahu shi manzo Allah ce to kai kana da uzuri zaka iya aski gashin kanka don waɗannan abubuwan suna cutar da kai wa qala amma duk da uzurinka zaka aski amma ba haka ba fa sai ka biya sum thalathata ayyamin maimakon askin da kai za ka yi azumi kwana uku au at'im sittata masakina ko ka ciyar da miskinai guda shida kowane miskini muddi biyu muddaini muddaini li kulli insani aw insik bishati ko ka yanka akuya ayya zalika fa'alta ajza'a anka duk wanda kai yayi daidai azumi za ka yi yanka za ka yi ciyarwar za ka yi duk wanda ka zaba kai yayi daidai za a zo a tambayi imamu malik wanne ne za a yi alat tartibi ne ko ko alat takhyir sai ce duk wanda aka ce kaza kaza alat takhyir ne ala hadathani an malik an humayd bin qais an mujahid abil hajjaj an ibn abi layla an ka'ab ibn ujra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك هذاك هوامك يتي ina ganin wa'annan wannan kwarkwatan da ke kanka suna cutar da kai a hawa ma wannan dabbobin da ke kanka fakultu na'am ya rasulallah sai nace eh ya manzo Allah suna cutar da ni faqala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihlik ra'sak je kaka aske gashin kanka saboda ka huta da cutansu wa sum thalathata ayyami ka azunci kwana uku aw it'im aw at'im sittata masakina ko ka ciyar da miskinai guda shida kowane miskini muddu muddu biyu muddi nawa kenan goma sha biyu a win suk bishatin ko ka yanka akuya tunda ce au au au duk wanda ka dauka kai yayi daidai قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة yace wani mutum ya bani labari akwai majhuli a cikin sanadin abin da yasa muke tafiya da yawa hadisan sanadin wanda ya zo na akwai rauni sai a ce fi da'fun amma nafsin hadisin ya fito cikin buhari ko cikin muslim ko muttafaqun alai ko kaza kaza kaza kaza to shi yasa shi imam malik shi ya san abin da ya hango yake ya kawo wannan an ka'ab bin ujra annahu qala yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana anfukhu tahta qidrin li ashabi ka'ab dan ujran kissan ta zo su uku yanzu ya kawo tafsili me ya faru yace manzo Allah ya zo zai wuce sai ganni an ɗora tukunya kan wuta na sun kuyar da kaina ina hura wutan don abincin yayi yayi wa qadimta la ra'si wa lihiyati qamlan ga kwarkwata kuma sun yawa a kaina da gemuna suna ta kai kawo suna cutar da ni fa akhadha bi jabhati sai manzo Allah ya kama goshi na kai kalle ni sai ya ce thumma qala ihlik hadha ash-sha'ra wa sum thalathata ayyam je kaka aski wannan gashin kai azumi kwana uku aw at'im sittata masakina ko ka ciyar da miskinai guda shida wa qad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama alima anni annahu laysa indi ma an sukubihi yace abin da yasa manzo Allah ce ne azumi kwana uku ko na ciyar da miskinai guda shida ko wani miskini daya muddi biyu muddin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya san ba ni da akuyan da zan yanka qala malikun fi fidyatil adha imam malik ya fada a cikin fidyatil adha إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجب عليه الفدية yace fidyatul adha kaman yanda aka fada maka abdul ujra ai azumin ko ciyarwan ko yankan baya wajaba akan ka sai in kai aski an fahimta hukuncin in kai aski zaka yi ciyar ko kai azumi ko kai kaza to ya wajaba akan ka yanzu baya wajaba akan ka sai in ka je kai aikin a aikace kai aski to yanzu fidiyar ta waje ba a kanka to shi ne sai a yi magana wa innal kaffarata inna ma takunu ba'da wujubiha ala sahibiha yace ai kaffara tana zamowa ne bayan ta waje ba akan mutum in ba ta waje ba akan mutum ba sai dai a ce hukunci kaza amma ba za a ce wajibi ne akan kai kaza ba sai in kaffaran ta kama ka wa annahu yadau fidyatahu haythu ma sha'a annusu wai in fidiya ce za ka yi duk inda gada ma za ka yanka abinka au siyam annus au siyam au sadaka duk inda gada ma za ka yi a cikin makka za ka yi a wajen makka za ka yi duk ya halatta bi makka au bi gairiha min al bilad amma inda sunan hadaya ne suka ce hajjan baligal ka'aba sai ka je har cikin makka duk inda ka yanka bai yi ba qala malikun la yasluhu lil muhrimi an yantifa min sha'rihi shay'an wai la yasluhu lil muhrimi an yantifa min sha'rihi shay'a bai dace ba baya ba shi da kyau me wanda ya dau harama ya tsinka gashin jikin shi ko jikin shi ko kansa ko gemin shi ko menene wani abu wala ya halikuhu kuma ba zai aske ba wala yuqassiruhu ba zai sisiye ba kuma hatta ya hilla sai har sai ranar sallah ya zo ya yi jifa ya yi tsawafi ya yi mene to shi ne ya halatta mishi je ya yi wannan illa an yi sibahu azan fi rasihi fa alaihi fidya sai dai yana da uzuri na cewa wannan gashi suman da ya tara din yana dauke da kwarkwata yana dauke da kaza da kaza sun ana yana cutar da shi yana cutuwa to sai a ce ya je ya aske sa'annan sai ya fidya din kama amarahu Allah ta'ala wala yasluhu lahu an yuqallima azfarahu bai halatta ba wala yasluhu lahu imam malik ana ganin kalmomin da yake amfani da su la yasluhu ina ma'ana la yasluhu bai kamata ba bai kamata ba ko wala yaqtulu qamlatan haka kuma ba zai kashe kwarkwata ba wala yatraha min ra'sihi ila al-ardi ba zai jefo da ita daga kashe jefo da ita kasa ba za ta mutu wala min jildihi haka kuma a jikinsa ba zai kama ta turu ya kashe ta ba wala min thawbihi haka ya ganta a cikin rigarsa fa in taraha al-muhrimu min jildihi aw min thawbihi falyut'im jafnatan min ta'amin in kai haka to ka kashe kwarkwata kenan to sai ka nemi abinci ka bayar jafnatan min ta'amin ko sai kai abinci akushi ka zo ka ba mutane su ci bai kai akuya ba ko bai kai kuma azumi kwana uku ba bai kai kaza kaza ba ka dai dafa abinci ka ba mutane su ci shi yasa ce la yaslu in ba ka sai ce la yajuzu ma huwa al-farq baina at-ta'bir bi la yasluhu wa la yajuzu la yajuzu adam al-jawaz wa la yasluhu bi ba shi da kyau bai kamata ya haka ba قال مالك امام مالك يتي من نتف شعرا من انفه wanda ya kama gashin hancin shi ya tsinka ya fito da shi aw min ibtihi ko ya kama gashin hamatarsa ya tsinke ya tsinko aw qala jasadahu bi naura ko ya kawo maganin da ake shafawa amata ko gemu ko menene in ya bushe a share ya aske wajen kenan aw ya halika min an shajjatin fi rasihi li darura koko ya samu rotse a kan shi sai aka aske wajen duk za a sa magani yace duk bai ba aw ya halika kafahu li mawdi'il mahajimi kuma bai halatta ya aske keyan sa ba don yayi kaho wa huwa muhrimun alhalin kasancewarsa yana mai ihrami nasiyan aw jahilan ko bai san hukunci bane ko mantuwa yayi inna man fa'ala shay'an min zalika fa'alaihi alfidiyatu min zalika kullihi imamu malik anan duk kuskuren da zaka yi cikin aikin hajji mantuwa kai ko jahilci ne baka san hukuncin bane ko menene hukuncin shi ɗaya ne wajen imamu malik to zahiriya su ibn hazm suka ce in mutum mantuwa yayi ko bai sani bane ba laifi ba laifi akan shi wace magana tafi karfin hujja imam malik ya ce ko jahilci ne ko mantuwa yayi ba lallai sai da gangan ba zai zai biya fidiya to su kuma wasu malamai suka ce a'a in mantuwa yayi ko bai san hukunci bane ba za a kama shi da wannan ba sai a sanar da shi to wace wace magana ke da karfin hujja tafi karfin hujja eh eh na me na manyan wayansu malamai wala yan bagi lahu an yi halika maudi al-mahajimi wala yanbaghi bai dace ba la yanbaghi bai dace ba ya aski inda yayi kaho qala malikun imamu malik yace wa man jahila wanda duk bai san hukunci ba ya jahilci hukunci fa halaka ra'sahu qabla an yamiya al-jamrata iftada yaje aski gashin shi kafin ya jifa zai ba da fidiya bai san hukunci ba ne za a kama shi da wannan sai ya ba da fidiya sai a koya masa an fahimta saboda imam malik ya dauki ayyukan hajji duka mantuwa kai ko jahilci ne ko ganganci kai duk hukuncin su daya don aka bincika kuma aka tafi aka tafi za a samu kakar da za ga malamai wannan ya ce a'a ba za a hada su duk a ba su hukunci daya ba saboda mantuwa yayi mecece hujjar cewa mutum ya mantuwa ba za a kama shi ba kada an kan fa'altu ko ko mene ne ya sauro a a a sauro zai shiga cikin wani hukunci ne da ba hamsun من الفواسد za a kashe su filhalli wal haram to shi ne hamsin fawasik to shi ne malamai suka kiyasta duk abin da ke ta'addancin ige zai cutar da kai to in ka saka sauro a cikin nan ba kai kuskure ba babu ma ya fa'alu man nasiya min nuskihi shay'a in aka sa sauro ciki an yi kuskure ko ko sauri zai daki hukuncin shi da ba eh shi ma cutarwa yake yi eh cutarwa yake yi menene cutarwar sauro kafin cutar malaria shekaru fiye da hamsin na bude rediyo ina ji ana magana sai aka ce sauro ya kashe giwa ba kajen ce sauro da nukun giwa hankali ba zai iya dauka ba ko sai aka ce sauro ya kashe giwa duk hankalin da adam zai ce a kan miya za a yi sauro ya kashe giwa wannan magana ta shekara hamsin wallahi sai suka yi bayani giwa na sai shi sauro ya shigo nan ya yi guda sai sai shekaye mai sai wuyar ya kari sai fade mu ya zama sababi ko bai zama sababi ya zama sababi duk abin da ka sani sai in abin da Allah ya hore maka abin da Allah bai hore maka ba wallahi ba za ka iya sarrafa shi yadda kake so ba rakumi gida guda ka kama shi ka ka daga shi ka ja shi kana tafiya sauro guda dubu kasa hannu zaka murkushe su sun mutu kenan amma guda daya ya hana ka bacci har gari ya waye ka daki fuskanka ka daki garu ka daki menene da menene ka rasa yadda za ka yi da shi ka kasa bacci in yi ma guda ka kasa bacci in ya cije ka yi sa ma malaria sauro ɗan kankani ɗan kankani saboda mai allah bai hore maka ba maciji ɗan kankani da ya shigo na yanzu duk a gudu a guji za mu yi amma don rakumi ya shigo kowa zai kalle shi shagala da aikin shi ba haka bane ba saboda wancan allah ya hore maka wannan kuma allah bai hore maka ba duk abin da Allah bai hore maka ba ka da yadda za ka yi da shi ba an fahimta to yaya za ka yi Allah ya hore maka abubuwa duk abin da kake son Allah ya hore maka ka sarrafa shi kai ma ka kyautata shi ka kyautata mishi ka kyautata mishi matakka kai ka auro ta kana da iko a kanta amma in Allah bai hore maka ita ba sai ga abu ya ki tafiya kyautata mata yi mata kaza yi mata kaza yi mata kaza zaka ga Allah ya hore maka zuciyarta haka yake haka ne haka ne kafin mu je hutu mu yi karatu da muka tashi ina zuwa wani ya bugo min waya ce wallahi malam dukkan mu yau da kaji za mu je gida kowa zai kai matan shi kaza na sake tambaye shi ce duk an kai wallahi za mu shiga kyautata musu kaji za mu shiga za mu fara kyautata musu wa yake yi wa yake yi a rufa asiri a wuce ku eh masu yi masu daina ba shi da amfani Allah ba shi da amfani masu yin masu wahalar da su masu dauka wayanda ba su dauki matan su wani abu din ba ba ba za ba zai maka amfanin komai ba ba zai maka amfanin komai to shine suke buga misali me yasa ba filatani daya saniya guda dubu da sanda guda daya a hannun shi yake yake sarrafa su su zauna su tashi su kwanta su tafi su aka ce me yasa yace ba filatani ba zai sha ruwa ba sai shanu sun sha ba zai ci abinci ba sai shanu sun ci ba zai samu wajen kwanciya ba sai su duk wayan abubuwan da yake yi musu shi yasa Allah ya hore mishi su kai ma ka yi ma iyalanka matanka da ƴaƴanka gani sai ga Allah ya hore maka su sai abin da ka ci za a gwada za a ci gaba ko za a fara babu ma ya fa'alu man nasiya min nusukihi shay'a babin da ya zo na bayanin wanda duk ya manta wani abu a cikin aikin hajjisa mai zai yi ala haddasa ni ya haya to ana kuma ruwa ko ba yayyafi ba ne ake ba shi a sallamin jama'a ko eh babu ma ya ba fita za a yi ba ko shekaran jiya mun yi sallan magaruba muka gama malami zai zo ya saba bayan sallan magaruba zai karatu ɗalibai an haɗu sai wani zai ce malam ai sai mu yi jam'i ko na ce ai muka yi jam'i duk malam kowa zai tafi ya bar shi ba wanda zai tsaya kuma ya karatu a yi jam'i kuma zauna a yi karatu tafiya za su gara an bar su yi karatu in an gama sai a yi sallan isha wanne da ya fi eh haka aka ce sai aka yi hakan ɗin babu ma ya faru man nasiya min nusukihi shay'a babin da ya zo na bayanin wanda duk ya manta wani abu cikin aikin haji me zai yi قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال يتي عبد الله بن عباس يتي من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما duk wanda ya bar wani abu cikin aikin hajjinsa ko ya manta ya zubar da jini ma na yanka akuya kala ayyub la adri kala taraka aw nasiya ayyub yace ina shakka ko kwanto ko taraka yace ko nasiya to mai riwayan kansa yana kokonto man taraka shay'an ni aw nasiya dangane da ka'ida ta shari'a wacce ce za ta fi zama daidai man taraka man taraka saboda nasiya an nisiya lahu hukumun khas قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة duk abin da za ka bayar in hadaya ce za ka bayar ba inda za ka yanka hadayan sai kai ka kai har makka amma in nusuki ne fidiya ce abu ne kai kuskure aka ce ka yanka duk inda ka yanka yayi daidai wa ma kana min zalika nusukan wa huwa yakunu haythu ahabba sahibun nusuk babu jami'il fidiya babin da yazo na jam'i al fidiya kuma a yi lokaci ya cika ko? lokaci ya cika? lokaci ya cika wajen masu motoci masu babura lokaci bai cika ba ba za su iya fita ba ko? ba za su iya fita ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم yayyafi ne ko? yayyafi ake yi?